الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da uwa barkanmu da dawowa a darasinmu da muke gabatarwa na daura cikin wato littafi na manzumatul baikuniya shekhi na tare da bin sharha da kuma kawo bayanai na malamai musamman muna aiki da littafi na al-sheikh al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin mun tsaya a baiti na 25 inda yace wa zukhtilafin sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni to an ce an ce ittirab akwai mas'ala da ban faɗa ba na manta da ita mai muhimmanci sai in ya kasance ba a iya hada hadisai sannan ake cewa sun yi ittirabi an gane ko musamman sabanin da aka yi kankanin malamai ko riwayoyi da suka zo akan aikin haji na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin waɗansu sun tafi cewa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi aikin haji an gane ko hajja mufridan kenan ifradi ne ya yi aikin hajji shi kaɗai shine ifrad ka yi shi ba tare da kasa umra ciki ba akwai wanda ya ce hajja mutamatti'an an gane ko ya yi aikin hajji na tamattu'i shine ka yi umra daga baya ka yi tahallul ka tsaya ka huta ka ci gaba da harkokinka har lokacin aikin hajji ya yi ina fata an fahimce ni so sannan kuma akwai waɗanda suke cewa kenan ya yi aikin hajji mutamatta wasu kuma suka ce ya yi aikin hajji ya yi ƙirani muƙarina shi ne ka shiga aikin umara amma ba za ka yi tahalluli ba ka tsaya da kayanka na aikin hajji sai lokacin aikin hajji ya yi sannan ka yi aikin hajji an muƙari to kun ga duka riwayoyin sun zo kuma hadisai suna cikin sahih bukhari da muslim dukkansu sai kaga wata riwaya ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirani ne wasu ce ifradi wasu ce kuma abin ga kuma ga bai da za a yi su haɗu waɗanda so sai waɗansu da ba su fahimta ba sai suka ce waɗannan hadisi ne muttariba to an ce muttariba na akwai matsala duk mu waɗanda waɗanda hadisan ba za mu yi aiki da su ba kaga ba zai yiwuwa ba to sai a dawo shin shina yiwuwa a haɗa su ina fata an fahimci ni imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a yace la shakka anna nabi sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan wal mut'atu ahabbu ilayhi yayi qirani ma'ana qirani yayi aikin umra bai ta daga cikin kayan aikin haji bai tahalluli sannan kuma yayi aikin haji amma ba mutu ai batun da inda ya cire kayan da sai zama to tamattu'i nayi nan kuma mut'a ba waccan mut'a ta aure ba akwai mut'atul hajj dan mu gani yan shi a da wannan suke amfani da ce kadiba cikin sahih muslim babi na mut'a can ana zancen mutu'a ta aikin hajji sai su kada ka cikin wani babin can daban su su kada ka cikin matsala ina fata an finci ni amma shekul islam ibn taymiya yace innal jam'a bainahuma ana iya hada su bi annahu hajjun mufrad hajjan mufradan cewa yayi ifradi annahu afrad a'mal al-hajj ayyukan hajji yayi su dai dai dai dai dai dai ina fata an finci ni li anna al-muqarin wal mufrid laysa bainahuma farqun min an-nahiyya al-amaliyya domin mai kirani da mai ifradi ta fuskar aiki babu bambanci akwai ayyuka waɗanda suke shiga cikin juna guda guda zai kiran nan sai a ce bai da bambanci an gane ko ya ce fa kullum min huma alaihi tawafin wahid tawafi guda kai wasu ayun wahid ai a tawaf ar rukun tawafi na rukuni duk guda ne da aikin da mai ifradi da mai kirani wa huwa tawaful ifada wasu ayun hajji فهو مفرد باعتبار أعمال الحج يعني أهنك التابع وأنك كنن إفرادي نيي يعني أنه لم يزد على عمل المفرد مفرد ومنهم من جمع على وجه آخر ونكمتي آآ فقال أحرم بالحج أولا da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ihrami ne na haji mufridan da niyyar ifradi thumma hajj an gane ko alal umra sannan sai ya ƙara hajji akan umra fa innahu la yasihu indahu al-jam wa yabqa wajhu indahu al-jam al-awwal idan lana fil hajj wajhan kenan wasu sun ka tafi cewa yadda za a hada su ahrama bil hajji awwalan ihrami ne yayi na hajji ba tare da yayi umra ba tunda kirani sai an yi umra sannan ake hajji to kinan shi a wajen shi ba za a yi hadisan ba sai dai a yi rinjiyar da wata riwaya akan wata riwaya wanga misali na kawo shi ne don kakka so ka iska hadisai a ce baka sun ci karo da juna baka sa abin da malamai suka faɗa baka ta zuwa ba da amsa ko ma cikin sharhuwaka na hadisai da yake ma ga su cikin sahihul bukhari da muslim suke kitabul hajj da babul hajj sai ka tattaro ka gama ganganun malamai saboda ka shirya lokacin da an kai maka tambaya Allah ya gane da mu to sai ce mi والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ رواة اتصلت والمدرجات أصل درجة كما أتي متنياش كتشم وني أبو كو حنيا وني أبو أدراج الرياح الدرجة متتاكلا ngari ko to wal mudrajatu abinda aka shigar da shi ko ya shigo adraja an shigar da shi mudraj to fil hadisi a cikin hadisi ma atat min ba'd alfaz riwayat ittasalat lafzan ruwatu waɗanda sun kashe cikin hadisi ana san tsammanin hadisi ne tana yiwa magana ce ta rawi tafsirin ma'ana ne ya kawo ciki kamar yadda cikin hadisi na sahih al-bukhari wanda yake cikin babu bad'il wahyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kace wa kana yatahannasu fi ghari hira'in sai an kace wa huwa ta'abbudu layali zawati al-adab kaga huwa ta'abbudu layali ay fassara an gari ko sai a kira shi mudraj wanda cikin ilmul qira'at ma akwai shi lasi kaga sahabbai sun ka rubuta aya hafizu ala salawati was salati alwusta salatu al'asr misali kaga wannan mudraj ne ba wai cikin qur'ani yake ba to yan qur'ani ne sai su ce wai an ƙara cikin qur'ani fassara bayani ne mutum ne fassara me wai ya ce ba su ce maka ayat alqur'ani bane na fata ana fahimta ta to ana kiransu mudrajat fil hadisi ma atat min ba'd alfaz riwati ittasalat an gane ko lafazin ruwat ittasalat sai ta hadu da hadisi to in ba ba min hadisi ba wanda zai wani lokacin ba ya bambanta wanga mudraj ne ba hadisin bane wato rawi ne ya kara shi don fassara ko don wani dalili an gane ko sai ya ce wa ma rawa kullu rawin an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhih wa ma rawa kullu rawin an akhi an akhihin duk abin da rawi ya ruwaito daga dan uwan shi nan ba ana nuhin dan uwa ba na jini intabe an gari ko al akh yana iya zakkuwa bi ma'ana as sadiq sannan al akh yana iya zakkuwa da al mulazim wal muta'awan ma'a a qarib ya rubuta qarinin yawa wa ma rawa kullu qarinin akhi duk abinda qarin an ce qarin shine wanda asalin qarana shay'a ya tsara su wuri guda an gane ko alqirnu tsara qarin kuma yana zaman towa aboki qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini wa bisal qarin to an akhi daga dan uwansa dan uwansa da ba da rufin dan uwansa da jini ba har zai magana ta dawo al ukhuwa kala kala ce yasa in an ka ce akh yana ɗaukar ma'anoni masu yawa al'akh yana iya ɗaukar ɗan uwanka na jininka al'akh yana iya ɗaukar ɗan uwanka na ƙabilarka al'akh yana iya ɗaukar ɗan uwanka na gari da kuke zama tare da shi an gane ko shi yasa Allah ce wa ila adin akhahum da an tura ma adawa dan uwansu annabi to adawa kahirena mumini da zama dan uwa kahiri a'a na al'ukuwa ana nufin ɗan uwansu na jini ko ɗan uwansu na ƙabila ko kuma ɗan uwansu kasancewa shi shi mutum su mutane sannan al'akhi yana iya kuwa abokinka laraba in suka ce haza akhi wani lokacin ba suna nufin ɗan uwa ba na jini suna nufin aboki walaisa akhi man waddani ra'aya ainihi walakin akhi man waddani wa ana ga'ibu sannan al'akh wani lokaci na izin kwari ma'ana wanda ake aiki tare da shi abokin aiki ko na alkhairi ko na banna Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin yan washe daluna to akwai aljanna daga haihuwar mutum balle har hada da shedanu ko akwai dan adam mutum wanda ke haihuwa aljanna yasa in ka ji kalima akh mutlaq ne ayyul ukhuwa akwai akh li abbi cikin ilimin fara'id akwai akh shaqiqi akwai akh li ummi ko ba ka bane yayi ake nufi kalima ce mutlaka a fassara ta amma wani da ka ce wancan dan uwana da ke a cikin kai kuskure wace ukhuwa al ukhuwatu anwa mun gane ko wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun mudabbaj ake kiran shi fa'arifu yace ka san shi haqqan tabbat wan takhikh an gane ko ka kama shi ko ka fuskance shi ah ko ba wan takhikh bane yawa to ko ka zaɓe shi almuhimmu na abin da ya kamata mu gane shine cewa ƙarini tsara cikin ilimi ma akwai tsara ko akwai wanka cikin ilimi akwai tsaranka akwai kaninka almajirinka kaninka na cikin ilimi wanda kuke zuwa ɗaukar karatu Allah wajen malami kuma Allah ya ba ku fahimta iri ɗai tsaranka ne malamin ku kuma babanka ne a ilimi ko ko a ce yana gaba da kai a ilmanci misali don mu gane to idan ya zamanto mudabbaj addabju yana iya ɗaukar wato abinda an ka kawata shine mudabbaj idan mutum ya yi riwaya ga wanda tsaran shi ne a ilimi sai a kira shi mudabbaj kun ga munan mutum bai iya yarda ya ɗauki ilimi wani lokaci ga tsaran shi a'a tana yiwuwa tsaranka a wani fanni ya tsere ma jasa in ka ta yi jami'a musamman 'yan jami'a za ka iske wani ɗalibin ilimi har da katira a wani fanni ba su kashe ilimi wallahi ɗauki littafan ka kaje wajen shi kai karatu don ba shahada ta ka taimaka ba ilimi ka taimaka ba tana yiwa in kun karabu shi wani yanki yake kai kuma wani yanki kake in kun haɗuwa in kun karabu tana ba ba sa ki haɗuwa sai kiyama ni yanzu a lokacin da muka karatu a ƙasar Libya dan ɗaki na dan ƙasar yankin Rasha na Rasha wacce tsohuwar Rasha wadda ta yanki to cikin waɗannan ƙasashen yake suna na yi khurshidin ruf sai an kaɗa mataki guda kun sa abin da suke haka nan ba a haɗa ɗan nijar ɗan nijar ko ɗan najeriya ɗan najeriya ko ɗan nijar ɗan najeriya saboda hausa za su yi amma ya an ka haɗa ne da khurshidin ruf in ni mai ko an ce yi mai hausa ban yi mai to in muna ɗaki guda cikin wata shida sai ya zama to mun saba da yin larabci shi ne hikimar an gane ko to kun ga in yana da wani fanni ban dauka ba mun karabu tana yiwa sai dai kiyama na yi asarar wannan dama an gane ko ko cikin ilimi tana yiwa wani darasi da wani dan uwan ka je ya dauko kai baka zo ka dauko ba to ka dauka gare shi ba hujja bace a zo jarar jarabawa ka ce wa monsieur ai ni ba zo ba ranar da an kai kaza ka wadi zero ko yan lakwalin da baka zo ba sai ka amshi kai abokin ka ka rubuta wayo ne mun gano wannan ko to dan haka bai hana tsara mu nemi ilimi ga juna inda muna mutunta juna da an huta to amma saboda ganin in ka dauki ilimi ga hannun wani sai ka kamar ya hika ai ba matsala bane ko ba ka nan bane a aqalun nasi man jama'a uqulan nasi ila aqlihi wa a'lamun nasi man jama'a uluman nasi ila ilmihi ita ka nemi ilimi kawai in ka karbo na wannan ka karbo na wannan ka karbo na wannan shikenan Allah ya kyauta muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq cikin sunayen ruwatun ya ce muttafiq lafzan wa khattan sai a samu sunayen ruwat wato abdullahi abdullahi to kaga in kun ka zo abdullahi abdullahi muttafiqun ne lafzan wa khattan وضده فيما ذكرنا المفترق ضده المفترق محمد إبراهيم كذا افترق من قال لفظا وخطا an gane ko sannan ya ce mu'talifun ko muttafiqul khatti faqat akwai mu'taliful khatta saboda kun san can da ba a cika rubuta abu ba a sa digo al-i'jam a sa digo kawai sai a rubuta a wuce to in rubutawa za a yi an ka samu sunan wani rawi amma ba a yi igo ba to wani lokaci sai ka rasa wanne ne ake nufi daga cikinsu to in mu'talifun in ya zamanto muttafiqul khatt faqat khattin ne yazo daya amma digon da karatun ba ɗaya ba sai a kira shi mu'talif saboda can da sun kasance suna rubutawa ba da mi ba ba da digo to sai kai kokari ka san yadda zaka bambanta su kamar misali a samu sha sunan rawi Abbas da Ayyash kaga in za a rubuta wa Abbas da Ayyash in ba a yi digo ba duk abu guda ne saboda shi Ayyash bai da digo shi nun da ba ta da digo ya un ba ta da digo Abbas ba un ce da digo to yanzu in an ka taho shin Abbas ne ko Ayyash ne shi yasa can da wani lokaci sai su rubuta abu sai su ce bi masalan bil fathi ko bil kasri bi kasri al qafi بكسر القاف بفتح القاف don su bambanta maka suna amfani da wannan hanya ko kuma su ce maka bil fawqiyati ko bit tahtaniyati kun ga ka san shi sai ka zo ka rikici al fawqiyya in an ka rubuta ana nufin bil fawqaniyya ko bil fawqiyya da ta'un ta'amalu bit tahtaniyya ya amalu to kai ka zo ka ji an ce bil fawqiyyati ko bil tahtaniyati ka tsaya ma an koya ma yadda ake gane ilimin ko ko dai ka rike ka na tsaka ka shiga aiki yace to wadidduhu an gane ko kishiyar mu'talif mukhtalifun shi ko mukhtalifun ne yace fahsh fakhshal ghalat kaji tsoron yin kuskure a gari don saboda abubuwa ne masu ni masu rikitarwa wannan dole sai ka zo cikin ilimi wato na mustalah kana amfani da kutubun rijal lokacin da za a tantance rawi nan ne za ka iya fahimtar wannan sai malam yake cewa wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda aka digo wal munkaru hadisi wanda aka ce ma munkar ko ba haka ba dama munkaru ai abin kyamana ko al fardu bihi rawin gada fardu mutum guda bihi da shi rawin wani rawi gada ya bayyana ta'diluhu adaltar da wannan rawi la yahmilu tafarruda bai dauka shi wannan rawi a kebance shi mutun na in ya faɗi magana shi kadai to dole sai an yi shakka don ba adili bane akwai mutumin da guda in ya faɗi magana ana yarda ko ba ka da bane akwai mutum guda in ya faɗi magana ba kowa ga yarda da ita ba dan wani wallahi kuma ta ce ba ta yarda magana wallahi har da ɗanai in ya faɗi magana bai yarda da shi an ce wani yaro baban shi yana hira cikin mutane sai ya yi karya to yaro bai ce ma uba ɗaya ya yi karya sai ce kai baba sai ya shu wani kuma suna tattaunawa da wani dattizo wani yaro da matashi ana tattaunawa da tsoho ya kai shekara nawa ana tattaunawa sai ana magana sai dattizo ya yi magana sai yaro ya zabura kun san kurciya ganin taka komi ana yace ƙarya ka kai ƙarya ka kai sai wani ce kai yaro da ka taka ba a ce mana cizo ƙarya haka ya ce cewa akai jama'a adibi magana ka don haka wani yaro da ya san baban shi na ƙarya in ko alƙawali kan ba mutane in ya ga mutum da ya ce lahiya bi kaka sai ce a'a baban ka da ka jira ce me yace maka ce a'a ya ci kaza sai ka gaji sai ka gaji da biya wancan bai san baba ba a wancan bai san baba ba in gane ko kissa da suke kawo wa tarifa cikin ilmin kalkil kalkil alhisab ana koya ma yaran hisabi kasashen larabawa sai an ka ce abuka اقترض ألف دينار من عمك واقترض ألف دينار من خالك فكم يرجع babanka ya je iktarada ya ramto dinari dubu wajen am am shine wan mahaifi ko kanin mahaifi ana ce ma yaro kenan babanka ya je wajen wan shi ko kanin shi ya ramto dinari dubu ya je can ya ramto wajen dinari dubu wajen wan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka shi mahaifiyar shi ko abin ga khali kenan to fa kam yurajja nawa zai mai dowa tun da kalkili ake koya musu an amso dubu can an amso dubu can kenan in za a maidawa nau za a maidawa dubu biyu za a maidawa ko ba haka nan bane ko da yaro sai malami ya tambaye shi kam yurajja sai ya ce la yurajja shay'an ce kam yi bai ruwa sai malami malam ya ce ma yaro hal ta'rifu al-hisab ya muhammad ya ce wa hal ta'rifu abi ya ustaz akwai aiki ya san halin tsoho a in ya amsa ita ta shi na bahaushe ga ce ma rijiya mai gaba dubu kowa ba ki ya ba Allah wanda duk ya garraba shi kana shi a jiho a Allah ya kyauta ya ce matruku huma wahidun bihin farad wa ajma'u li dhafihi fahwa karad an gane ko ba fahuwa ya rubuta ba fahwa ko cikin kirawoyin qur'ani akwai shi an gane ko fahwa ana karantawa da shi in ka dibi riwaya ta qarun misali qarun yana daga cikin wadanda suke karantawa da haka in fa'un ko wawun ko lamun ta gabaci ha'un wannan tahuwa sai su mata sukuni dakka jona yana karantawa wahwa ka ce bannata in baka san qira'ata ba tambaye wanda sun san qira'ata su in sun san bannata suna ga maka to matrukuhu hadisi wanda ake kira matruk ma wahidun bihim farad mutum guda da rawaito wannan hadisi wa ajma'u li da'fihi kuma duk malaman hadisi suka ce wannan mutumin da'ifi na ya ce matruk fa huwa karad ya ce kamar raddi na kiran kamar an mayar mishi da hadisin shi na an gane ko yawwa kenan shi bambancin munkar da matruk shi munkar shi kadai na yayi ya ruwaito shi amma in shi kadai ya ruwaito mutum na wanda ba a adiltar da shi ba ko ko mafi rinjaye sun ce da'ifi na amma an samu waɗansu suna ganin akwai ɗan adalci tare da shi to shi ko wanga wa ajiba uli dafihi babu ma wanda ya ce adili na gaba ɗaya an rage an taika haka don mu bambanta sannan malam yace wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala an-nabiyyi fa dhalika al-mawdu' والكذب in an ka ce hadisi ƙarya ne al-mukhtalaku abinda kirkira shi an kai al-masnu'u wanda sana'anta shi an kai daga sana'ahu na shi na kirkira abinai katon kaddara na ce koshi yadda bita inda zai hurzo ta alan nabi yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yace man kazaba alayya muta'ammidan falitabawwa falitabawwa maq'adahu minan nar amma da yake yan duniya sai suka ce a Allah nu lam nukazziba alayhi wa inna ma kazabna lahu mun yi ƙarya ne don saboda hadisan shi da magana shi ta samu karko ya samu kila amma in sun ka je kiyama za su ba da amsa waye sa ka sai ka yi ƙarya tunda muna da alƙur'ani muna da hadisai sahihai sun fi zalika ghunyatun anil ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a tunda muna da sahihai shi za mu yi da mawdu'i an gane ko to kuma malamai sun yi littafai akan al ahadith al-mawdu'a da ad-da'ifa an gane ko shi mawdu'i ƙarya ta ƙarara da'ifi kuma rauni ne gare shi ina fata ana fahimta ta don mu bambanta to sannan abin da ya kamata mu gane akwai bambanci tsakanin du'ful isnad wa du'ful hadith wannan matsala ce mai muhimmanci kwarai da gaske saboda ɗaliban ilimi musamman waɗanda suke farkon shiga cikin ilimin hadisi suna cin zanzana masu kurce ilimi an gane ko akwai hadithun da'ifun akwai sanadun da'if kuma akwai bambanci tsakankanin su in an ka ce da'iful isnad za a samu wani sanadi na hadisi sanadin bai inganta ba sai ka istucan an samu wani sanadi na daban ya inganta to kaga kasancewa wanga bai inganta ba an samu wanda ya inganta kenan wanga sanadin shi ad-da'ifi wanga sanadin fa shi ba da'ifi bane to shi kuma hadisi da'ifi tana yiwuwa an ruwaito shi ta huska daya sai an ka gane bata inganta ba an huta nan sai ya zamanto hadisi ne da'ifi kuma da'iful sanad akwai hadisin da in an ce da'ifi ne to ya an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban an bincika duk hanyoyin nan dof ɗinsu ba wanda ake iya taƙuya ba ne an gani ko wanda ake iya taƙuya shi ne wanda wangarawi an samu ya zo da ya hanya mai rauni waccan mai rauni waccan mai rauni an ka samu hanya biyar shidda goma sai an ka haɗa sai ya zama tomi ana iya hasana shi hasadun lagari mun gane da kyau akwai wani hadisi sai an ka iske waɗanda sun kai riwaya shi duk inda an ka bincika akwai makaryaci ba a karba ko ko a'a makaryacin ma shi na yi ta toma duk cikin kowane sanadi an ka iske ciki ba za a karba ba to don haka yan ka ce wanga hadisi da ifi ne ya bambanta da sanadi da ifi ne don in ya zo ta hanya arba'in duk sai ka bi su ka tabbatar da babu hanya mai kyau kuma ba yadda za a yi duk ruwa cikin masu rauni ne wanda ba a yadda da su ba sannan a ce hadisi da'ifi so da yawan ɗaliban ilimi matsalar da ake samu sai su iske an kawo hadisi an ce da'ifu sanad sai ka ce maka ai hadisi ne da'ifi bai ya manta yana yiwuwa wannan sanadin ne bai inganta ba amma waɗansu hanyoyi ya inganta ɗaya na biyu yana yiwuwa hadisi ya zo da lafuzza masu yawa kai in ka ji lafazin da baka sani ba sai ka ce wannan hadisin babu shi ko an yi kuskure a'a yana yiwa ya zo da lafuzza daban-daban kai hanya guda ta kasani kuma ya tana ya zo da ziyada shi yasa muhaddis al-asr Sheikh Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimi a cikin ahkamul janaiz in yazo yana bayanin hadisi sai kaga yana sa wani dan tare nan ya ciki nan ya ciki nan ya hidduwa sai ya kai karshen hadisin gaba daya sai ka ji ya ce ziyadatul ula li fulan والزيادة الثانية لفلان والزيادة الثالثة لفلان والزيادة الرابعة لفلان in ta kai ziyada goma duk sai ya hidda waɗanda suka kawo ta kun sa abin da ya sayi haka nan zai ɗauko hadisin ne ya zo a cikin littafin wani da littafin wani da littafin wani to sai shi ɗauka da ya cimma lafazin da babu wanda ya kawo shi sai wancan sai ya sa alama sai shi wuce shina tiya shina tiya da ya cimma wancan lafazi ba wanda ya kawo shi sai wannan sai ya sa alama to in sun inganta to nan in ya zo karshe sai ce a ziyadatul ula li fulan wa ziyadat thaniya li fulan wa ziyadat thalitha li fulan to kai duk ka ga sani da waɗannan riwayoyin da za a faɗin wani lafazi ka ce babu shi a matsayinka na ɗalibin ilimi kun ga yana daga cikin abin da ke afka mu cikin matsaloli akwai matsalolin da sun fi karfin mu amma muna tunkara su kuma maimakon mu bi a hankali har mu kai ga nasara abu ya kiya Allah ya kyauta والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع to sai a kira shi hadisi maudu'i wanda yake ƙarya ce an kai aka yi akwai asbabul wada kuma malamai sun yi littafai akai wato na wada abin nan hadis malamai sun faɗi akwai dalilai daban-daban da suka sa waɗansu sun ka yi wato kirkira hadisai kun ga daga ciki za mu ga cewa akwai son abinka ya yadu wanda yake son a ce shi wani abu ne wani abu ne don son shahara sai mutum shi ta kirkira hadisai wani don saboda ya tallata sana'a ta yi sai kirkira hadisi ce an ce a ce ice kaza ko ai kaza wani in ya zo gidan wani mai kuɗi ya dibi wani hadisi wanda an ka ce yalla sana'a alhaji wani yana sai da kaza ya ce ai masu sana'a kaza an ce za su shiga aljanna bi gairi hisab a dan bai wani ya zo wajen su wajen su masu mulki ya dibi wani hadisi wanda zai kawo wa don saboda masu mulki su yarda da shi ko ba haka ba eh wani kuma shedanci shi na da sai shi diba shiga ya kamata shi kirkira hadisi shi shi watsa musamman kun ga kun ga waɗansu cikin abin da ya shafi kissoshi a hadisin qussas ake ci musu an yi ta kirkira hadisai na hayaniya da kuma eh, abin da ya shafi bangaren fala- fada'il musamman fada'ilul suwar da fada'ilul a'mal da fada'ilul amkina da fada'ilul azmina an yi ta kirkira hadisai abu kaza yana da falala kaza wanda duk ya aikata abu kaza an gane ko kamar yanzu ka gungo yin shi amma musamman wannan yana da hatsari sai a ce wanda ya mutu'a so daya auren mutu'a to za a bashi ladan mutumin da ya hajji so 70 kaga shikenan so saba'in to kun ga irin waɗannan abubuwa suna da hatsari an gane ko wajen fada'il suwa surawar kaza wanda ya karanta ta shina da lada kaza a'a sai an taci shi yasa akwai wani malami ana kiransa Muhammad Rizq Tarhuni yayi littafi fada'il suwar wal ayat to da yayi shi mawsu'a ce mawsu'atu fada'il suwar wal ayat sai ya fidda kismin da sun ka inganta da musu inganta ba to wanda ya inganta an buga su amma wanda bai inganta ba ban sani ba daga baya an buga su ko a buga su ba Allahu a'lam fada'il suwar wal ayat kenan ga ka zo in kana tafsiri ka samu wannan littafi ka riki kowace sura da aya inda ya bayani ka rubuta alama da ka zo ka diba ya inganta ko bai inganta ba saboda kada ka je ka ce abu kaza wasu surorin falalar su ta inganta duk wanda ya karanta qul huwallahu so uku za a bashi ladar kamar ya karanta alkur'ani amma ba ana nuhin ya karanta qur'ani ba don kun san masu amsa eh, contract ta sabka yanzu da sun ka waye yanzu su abin da suka kiyo eh sai mu zo sai yanzu shi amsu sabka dubu sai shi karanta qul huwallahu dubu uku kaje sabka dubu sun kare wannan ciwa ciwa ce ya kamata a ji tsoron Allah kuma babu inda an ka ce sai an sabta qur'ani Allah zai karba addu'a shi duk qur'ani ana tawassuli da shi kuma in ma za a karatu wanda irin karatu ne za a yi shi ma wannan duk karatun ƙudani ne na fata na fahimta ko ka- da ka yi wubububu gara ka karanta fatiha karatu mai kyau ka roƙi Allah ana tausi sura guda ya isa amma cewa sai an sabke ko da kuma mutum ya sabke alƙur'ani ya yi tausuli shi ba a cewa ya yi bid'a amma ba sharaɗi ba ne sai an karanta ƙur'ani gaba ɗaya sannan aka yi addu'a da akwai sharuɗan karɓar addu'a shan abin da kaka so na gari na ko ba na gari ba ne na wani da yake son wata mace ya sa wani malami a- abin nan a yadda za a yi a- abin nan a yi mai roƙon aure a- a mai roƙon Allah ya aure ta to kuma malamin shi ko kun san ko cikin mallaman nan masu roƙon Allah na akwai wayayi waɗanda su ma 'yan duniya ne an ka zo ya ya ja kuɗi ya ja kuɗi ya san yana son ya rabu da shi ranar sai kira shi sai ce alaji na ɗan yi istihara wa na ga abin nan ga alamu babu alheri cikin shi ya ce kash arzikin mallan arzikin mallan akwai karan bani gare ku arzikin mallan ai mu ba wannan aiki na muka so ba ai mallan ba wai alheri na muka jira ba a dai yi addu'a ne ya kasance duk abin da zai biya ma arzikin mallan wani wani babu romo da shi ko ba haka ba to dan haka eske mut- mu- abin da kake so ai maka roƙon Allah ya halatta a shar'anci abu na farko kenan sannan eske na biyu shi kan shi mutumin ba yana daga cikin waɗanda ake karɓa addu'a su akwai mutumin da zai sauke qur'ani amma bai da tsarki akwai mutumin da kuma zai karanta fatiha mutum ne mai tsoron Allah sai Allah ya karba kan mu mai da cewa sharadi ne sai an sauke alqur'ani babu nasin da ya tabbatar da wannan Allah ya taimake mu to bari mu kai karshen littafin yace wa qad atat ita tazo ita al-manzuma kenan atat al-manzuma kal jawhari al-maknuni kamar jauhari an gane ko wato jau- jauhar kamar abu ne wanda ke sinadari da ake yin wani abu da shi ko jauhari al-maknun wanda an ka boye dama al-maknun wanda an ka boye da an fiddo shi a fili yana da ban shawa ka annahunna baydun maknun kamar da Allah ya ce ma mata aljanna sammaituha manzumatul sammaituha manzumatal baiquni ina kiran su manzuma na sanya mata suna manzumatul baiquni yace fawqa 30 to wata wuce 30 bi arba'in atat tare da hudu lokaci talatin da hudu sai ce to faukar talatina saman talatin bi arba'in akwai hudu ma'ana talatin da hudu ke a tattazo aksamuha wato aksamuha nan yana irin nufin baitutukanta dun su ne aksamukinta ya ce summa bi khairin khutimat sannan ta rufe da alkhairi wannan shine takaitaccen eh, bayani da shi malin ya kawo game da ilimin hadisi amma ga shi wannan bayanin ya samu ya amfani mutane masu yawa ina fata an fahimce ni to a nan akwai eh, wani bayani da ke so in ɗan ƙara saboda lokaci ya riga ya tahi wasu abubuwa da suna da muhimmanci a cikin ilimin hadisi bayan na gaya ma yan uwa wanda littafi da ya kamata su nema lisanul muhaddisi littafi da muka bayani lisanul muhaddisi mun yi- mun yi bayani cikin karatu yana nan. ranar farko an ka faɗi shi aiko lisanul muhaddisin na eh, abin nan salama in ban manta ba bari mu sake maimaitawa tana yawa wani bai zo ranar farko ba ba laifi saboda fa'ida ce lisanul muhaddisin a sunan shi wanda ya yi shi muhammad khalaf salama amma wasu sun kawo duk abin da aka kawo bayan unwani bayan an sa lisanul muhaddisin sai an ka sa mustalahatul muhaddisin alqadimatu wal hadithatu wa rumuzuhum wa isharatuhum wa sharhu jumlatin min mushkili ibaratihim wa nadiru an gane ko min mushkil ibaratihim wa nadiri asalibihim sai ka nemi shi duk in ka ga wani abu na mustalahat na ilmul hadith sai ka koma can an gane ko abin da nake so in kara akwai wani abu da ake kira al-i'tib- al-i'tibar da al-mutaba'a da kuma shahid a cikin ilimin hadisi an gane ko to me ake nuhi da al-i'tibar an gane ko sannan kuma da ake nuhi da al-mutaba'a da ash-shahid in an ka ce attabi'u mutum ne ya ruwaito hadisi sai an ka samu sun yi musharaka da shi an gane ko wani ya ruwaito irin wannan hadisin ma'anar ta zo ɗai ko ga sahabin misali wani ya roto na hadisin daga sahabi an samu wani ya roto na hadisi ga wannan sahabi ko ko ya roto hadisin mai irin wannan ma'ana amma ga wani sahabi sai zama tona mutaba'a kenan ash-shahid kuma sai ya zamanto musharaka ce riwayatul hadith al-fard bil ma'na an gane ko bil ma'na ta fuskar ba'ana kan ruwaito irin abin da ya ruwaito ba ta fuskar sanadi ba an gane ko sannan kuma almutaba'a ko shine kai eh, al-i'tiba na'am al-mutabi' afwan suka ce lughatan huwa ismul fa'il min taba'a bima'na wafaqa kenan ya dace huwa al-hadith alladhi yushariku fihi ruwatuhu ruwatu al-hadith al-fard lafzan wa ma'na kenan a samu hadisi na fard wanda wasu ruwatu suka yi riwaya shi lafazi da ma'ana duk sun zo daya to sai a kira shi al-mutabi' aw ma'na faqat ko ko ya zama to ma'anar ta zo daya amma ma al-ittihad fi sahabi ya zama to cikin sahabi sun yi mi sun zo daya to nan sai a kira shi eh, al-mutabi' sannan kuma ash-shahid ya zama to shi hadisin ya samu wani shahidi wanda yake tabbatar da abin da shi hadisin ya zo da shi sai zama to yana mu- mu- wato kamar shahid ne akan gaskatuwar wancan ba sai kuma fahimta ba to irin waɗanga eh, abin nan mustalahat mutumin da bai san su ba matsalar da zai cin karo da ita da ya ji an faɗi magana bai san ma'anarta ba bai san yadda zai yi ba akwai wani littafi yana da muhimmanci bayan wannan da duk faɗa cikin littafin musa- littafin mustalahat akwai nukhbatul fikr na ibnu hajar al-asqalani dalibin ilimi zai neme shi domin wasu littafai mukhtasara ne in kan nemi kuma malamai da dama sun yi sharhin wannan littafi na nukhbatul fikr an gane ko kana iya samun sharhi na ibnu uthaymin saboda sharhi ne mukhtasar shi she ibnu uthaymin wajen sharhi bai da amfani da larabci mai wahala amma akwai malamai da dama tana yau ka fara da sharhin uthaymin in kana so ka kara da wani malami amma wannan shawara ce ne baka in ka ga dama zaka dauka yan uwa musulmi ga dukkan alamu dai mun zo karshen wannan daura da kuma sauran daurori da muka gabatar Eh, insha Allah ta'ala nan za mu dakata sai kuma wani lokaci in Allah ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu rayuwa ya ba mu iko saboda wani lokacin ba tabbas bane a samu rayuwa ba tabbas bane ko ana dare a samu damat ko ko baka ba rashin lafiya na iya gittawa wani lokaci ko kuma ana lafiya amma kuma wasu uzurra sun zo sun gitta na rayuwa muna fatan Allah ya karɓi waɗannan ayyuka kuma Allah ya sa su zan sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira sai kuma wani lokaci insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh